Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai saurare. Abul Fuswat Production Kaduna gabatar maka da karatun fasirar littafin Jawahirul Rasail. Littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani ana iya samun mu a shagonmu da ke W60. dutsen ma bai mata zuwa cikin wada sinima kaduna ko kuma a cikin mu a nan waya kamar haka sufuri takwas biyu uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sufuri takwas sufuri tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu ai sauraro lafiya.
Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah وما توفيقي إلا بالله القائل وما بكم من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله والقائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يهزمك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهه لله وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وآمنوا ثم صاموا بعدما صلوا وزكوا وهجوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويكفون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا صدق رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المداوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وتعين فائدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا ووسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونواده وورثة أسراره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فعصله وبينوا ونصه وهابوا وهادوا وزاوروا وبازلوا وقالوا الحمد لله كما حضرات بابا شيخ من شيخ الشيخ محمد رضوان الله رضي الله وقاه hadda ta khalifa ce malam Iyas baban mu na sabon gari ce malam Yusuf a baban mu ko daga cikin jagorori a cikin garin mu a rakowar mazan jiya a baban mu ce malam Lawal Hussein a ce malam Kanto ce malam Abdurrahman a ce malam Muhammadu Ladan da dukkan iyayen mu da mukaddamai da yan uwana muridai da ɗalibai da fulanisai masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam almajiran shi tijani a karkashin jagorancin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to yan uwa kar mu manta mun shiga sabon shekara muna dauke da abubuwa guda biyu da nadama da gaskiya nadama shekara ta zo ta wuce da yi wa Allah komai ba Allah ya halicce mu ya ba mu idanuwa kyauta muna ganin kar muna ji muna tabawa muna shaƙa muna da iko muna da ruhi ga rayuwa ga ilimi duka Allah ya ba mu ko da ilimin na sanin abinci ne ko da ilimin na sanin iyayen mu ne da gidajen mu amma ga shekara ta wuce ba ni komai ba ba fashin sallah da fashin wazifa ba abin da muka yi wannan dole mu nadama sannan abin farin ciki su kashe mu ba su samu sabon shekara kaga dole mu murna za mu Allah wato za mu fita masa za mu kiyaye sallolin mu za mu kiyaye wazifar mu za mu kiyaye alƙawuran da ke tsakanin mu da shi janar sallallahu alaihi da shi Ibrahim sannan za mu fuskanci abin da yake zai amfani rayuwar mu akwai addu'a da shehin mu shi malam Umar sallallahu radiyallahu ta'ala anhu wa jazahu Allah alal islam wal iman wal ihsan kullu khair yarmuta in shekara ta kare akwai addu'an da ake yi sannan in an shiga sabon shekara akwai addu'an da ake yi shine za mu karanta yanzu yan uwa sai mu amsa duk da ya wuce amma ubangijin shekarar bai wuce ba saboda haka sai mu karanta a addu'an karshen shekara sannan mu karanta addu'an farkon shekara kowa ya azama ya niyya da niyyar cewa ba zai tsara fashin sallah ba ba alƙawari ne ba niyya ne ba zai ƙara fashin sallah ba ba zai ƙara fashin wazifa ba ba zai ƙara jirgin da lazuminsa ba duk abin da ake kira sabo sai in ya fi ƙarfin shi ba zai tuba bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sai mu tsaga hannayenmu rabbi ijhirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat allahumma ma amiltu min amali fi hadhihi sanati nahaytani anhu ولم تربه ونسيته ولم تنفه وهلمت علي ما قدرتك على عقوبتي فإني أستغفرك منه فاغفر لي يا غفور وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الصواب فتقبله مني ولا تختار جائي آمين يا أرحم الراحمين اللهم ما علمت من عمل في هذه السنة نحبك الكثير الله mun roƙe ka wato shi ne addu'a ya ce Allah na roƙe ka da sunayenka baki ka duk abin da na aikata a cikin wannan shekarar da ta wuce wanda ta hana ni ba ka yadda in yi ba amma na yi sannan ni na manta na yi kai kuma baka manta ba sannan kai hakuri a kan abin da na yi kun tare da kana da ikon da za ka afartar da musu da musu ba to Allah ina neman gafararka da wannan laifi da na yi ka gafarta min ya ne gafara sannan abin da na aikata wanda ka yarda da shi ko kai alƙawari za ka bani lada to ka kara mini karka yanke fata na da muke da shi a wurinka amin ya rahmar rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima abdika wal khatim lima sabaka nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wal bari al-azim wannan shine addu'an karshen shekara addu'an wannan shekarar kuma da muka shiga shi ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وكتبه ومقداره العظيم اللهم أنت ربي كبير وهذه خلق جديدة فأسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها وأشهد مؤنها وشكلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت العبدي القديم وهذه سنة جديدة أسألك فيها الحكمة من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malam radiyallahu anhu yace man qala hadu wanda ya faɗi wannan addu'a da muka karanta yanzu wakkala Allah bi malaka Allah zai halicci mala'ika sabo ya bashi ai ko mota ce aka ce za ka ta sabuwa a baka ai akwai murna to balle mala'ika to Allah zai halicci mala'ika ya wakkala mata ya zubbu alaihi shaytan mala'ikan zai bi kare mai shi kaga sai ba ka ganin shi mala'ika kuma yana ganin shi yadda kake tsoron shi haka shi ɗin tsoron mala'ika to mu ba ta abin tsoro ne an dai shi ɗani aljani yana tsoron mai gadin ka har shi ɗanin mutum ma ya gudu to sai da haka in ka karanta wannan biyan Allah zai halitta mala'ika ya sai gadin ka wa ana huwa ala nafsi sannan Allah zai taimaki wanda ya karanta wannan addu'an akan zuciyar shi saboda zuciya ta fi shi ɗan hatsari shi to yi mutum karanta Allah zai tafiye shi shi shaidan mala'ika zai kare maka shi ita kuma zuciya ubangiji zai kare maka ita sannan yau faka wani mardati Allah zai gata da wanda ya karanta wannan addu'a a bisa aikata abubuwan da Allah ya yarda su ka san ka aikata abin da Allah yake so ba yin kanka bane ba a sai Allah ya so ka bi shi sannan zaka bi shi shi yasa wanda yake bin Allah ba a so zagi wanda bai bin shi sai ma ba kai ka kawo kanka kiranka aka yi ba ba bane na ga iskar mutum malami yabbi ne shekaru ga kuɗi ga sarauta ga wadata ga kwano amma zai bin Allah sai ka iskar mutum jahili ga talauci ga kasanci ga abubuwa wanda yake zuciya ba ta so amma yana bin Allah kau da ƙafa a nan za ka gane ashe abin ba dabara ba da siya ake masu kuɗi sun so shi ne da karanta ake da malamai sun karance shi tuntuni da da jama'a ake samu da masu jama'a sun same shi a Allah yana zaɓar wanda ya zama ne innal fadla bi yadillah yuti man yashi saboda ka ita kana bin Allah ta kado shi ta godiya wanda ke bin shi kai mai addu'a amma babu adalci kana bin Allah wanda ya bin shi ka dinga zagi misalin sa kamar mutum ne lafiyayye ya zo asibiti da mara lafiya kai da ka biya mai kuɗin magani ba kuma ka dinga zagi kana dariya kan shi ya rubi kan shi kan a ga masu hankali sun san tantane ba dai ka biya mai kuɗin magani ko ka tsaya kai addu'a Allah ya ba shi lafiya ka tafi da haka nan tsakanin salihan bayi da masu saban Allah haka ake kullum ba yadda za a shiga mutumin Allah yana zagin wani mutum kullum addu'a Allah ka shirya da bayi Allah ka shirya da bayi Allah ka shirya da bayi yana daga cikin addu'a sai na abubakar haka har yana faɗi yana cewa shi ba za a tambaye shi bukata shi a kiyama da bukata shi Allah ya kumbura shi cika wuta kar kowa shiga cikin al'umma annabi ka san wannan yayi nisa sai da ka ran uwa mu sa alkhairi sosai a zuciyar mu kowane mutum alkhairin da ke zuciyar shi ke so shi mu sa alkhairi a zuciyar mu sai alkhairi ya dinga bin mu kullum Allah ya da mu sa sannan malar radiyallahu anhu yace farzaqahu al-yusra fi jami'i umurihi sannan dukkan al'amuran ka Allah zai sanya sauki a ciki ko mun wahalan abu kai kasa gaba sai abin ya zama ba wahala sai shi tsafta da mashi ka gama shi saboda mai Allah yana cikin lamarin kamar yadda Allah ya Allah min amri yusra to sannan Mala radiyallahu anhu yace sunna yasa'id bi lisani fasu'a wa ashura wa tawassu ala al-iyali bi ihram al-yatama wa sa'ir amwal al-birr wa sunad al-sharr walhamdulillah rabbil alamin to ce to daga nan sai kuma mutum sun niyya domin yin azumin fasu'a da ashura kuma yalwata wa iyali da abin da Allah ya sauke maka ba wai an ce wai sai ka je ka tura shi ko kamar yadda mutanen mu suke su je wurin mai kaji ya ce a yanka mai guda goma sai da kuɗin ko kaya daya bayan an yi cika ciki kuma yanzu yana guda duka ya gida sai kariya ne ya kyau haka abin da ake nufi abin da za ka iya yi gwadon yadda Allah ya yassare maka to sannan kuma ka dinga girmama marayu a wannan rana ka saba kansu inda dan wani abu ka ba su inda wani buhun shinkara da aka ajiye a ɗauko a ce ga marayun da Allah a aje wannan a ɗauka musu da kuma inda wani in hali a ɗauki kuɗi a ɗan bara cikin ga wannan makarantar su ne na wata guda ta an ce kuɗin ɗari biyu ne kuka ga wannan a dinga biya tsawon wata guda na ɗauke musu kuma wani abu makamancin wannan ko kuma kayan makaranta ne za a ɗinka su a ba su a ce su kayan su rika zuwa da shi makaranta wannan shi ne ɗabi'ar shehunan mu fa da haka ne suka kai ina suka kai sannan sannan kuma a yi kokari a dinga aiki dukkan wani aiki na alkhairi duk abin da ka san alkhairi ne karatun qur'ani salati tafakkuri muraqaba sada zumunci ziyarar salihai ya je ma bayan Allah duk wanda ya cuci ka ya je musu saboda kai ma Allah ya je musu sannan a guji sharri ko wani irin sharri wanda ake yi da baki wanda ake da hannu wanda ake da kafa da wanda ake da zuciya da kaurace mishi قالوا الحمد لله رب العالمين كتبه نقلا عن الصحابة المكرمين رضي الله تعالى عنهم مرسل بن إدريس رضي الله عنه يتم ذكري شاترا بيت الجون كان أصبر يوانا رموز الله يتكى مسلم شو كما شو جبريل رضي الله عنه يشي dan aka shiga watan shekara sabon shekara watan al-muharram kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kai kaga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim sai kai ku in aka shiga safar kai dubu biyu aka shiga rabiul awwal kai dubu uku in aka shiga rabiul thani kai dubu hudu jimadul ula kai dubu biyar in aka shiga jimadul thani kai dubu shida in aka shiga rajab kai dubu bakwai shaban dubu takwas in aka shiga ramadan kai dubu tara in aka shiga shawwal kai dubu goma in aka shiga dhulqa'da kai dubu sha daya in aka shiga dhulhijja kai dubu sha biyu daga shekara ta kare wannan in ji shi jibril radiyallahu ranwa muna nan a cikin littafin nan a zahir rasail wanda maulana shek ahmad ali abul fatih radiyallahu ta'ala anhu ya dauki nauyin farawa a yace bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الجامع العليم الكريم الوهاب والصلاة والسلام على جامع العلوم عمر كبير فهوم المهيب في الأسماء الإلهية والصفات الحمدانية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أهل الأليم والشرف وأصحاب الكارث الأئمة wancan zaman da muka yi mun karanta wasiƙa ta farko wasiƙa ta farko din nan a shehu radiyallahu ta'ala ya rubuta ta zuwa ga ainihin almajirinsa sai dai Mustafa bin Durrusal a cikin shehu yana gaya masa wato duk abin da za a karanta karka ka kawo wani aka aika ka dauka kamar kai ne shi yake magana da kai shi ne za ka amfana amma in ka aika wani ake ba za ma ka fahimci komai ba duk abin da za a karanta ka dauka da kai kadai ake saboda ka duk shi ya faɗa cikin wasiƙa ta farko shi ne karatu zuciyarka da Allah kar ka bari zuciyarka karatu da wani abu ba Allah ba duk abin da ba Allah ba zai gushi zai kare amma Allah hayyin la ya mutu sun zuciya ka ta dogara da wani abu to shi kenan za ta kunya ta wannan abin zai kunya ta dan zai kare ko ya mutu ko ko ya tsufa ko wani abu makamancin wannan yace ka zama zuciya ka karatu da Allah cikin harkokin ka da natsuwar ka ka zama na Allah sai Allah ya zama naka wanda ya zama na Allah Allah zai zama nashi sannan abu na biyu shi yace ka fitar da dukkan halitta a cikin mu'amalarka da ubangiji su mutane ana mu'amala da su ne tsakaninka da su amma abin da ya shafi ubangiji ka fitar da su kawai na haɗe da su a gani sa barka da yamma barka da asuba barka da yamma barka da asuba da an jiya shi kenan ka manta ma ka haɗu da wani Allah kawai aina ma tunallu fa samma wajhullah daga nan ne amfani zai dinga zuwa mata ta inda baka zata ba to sannan sai rajulallahu ne ya ce sannan kalma kana shehullai biyu a rayuwanka shehunka a zahiri alqur'ani da sunna sai ka daɗe sai ki daɗe sannan ka ce sirrinka ka zama mai yawan maganganu ka ɓoye asirinka wanda ya ɓoye asirinka zai mallaki lamarinsa wanda bai da sirri ko mai nashi tallafashe ne kawai ka zama kana ɓoye sirrinka ko da sirrin duniya kar ka ɗauka ce kundi ko hatimi ko wani shifini shi ake ɓoye a magana ma na kulli ana boye shi ka zama mai tsoye sirrinka don wanda ya ga ana boye sirrinsa zai mallaki lamarinsa sannan duk abin da Allah ya sanar da na asirin ba ubangiji ka binne shi kar ka kuskura kai motsi a kansa sai mu'amala da mutane yadda suke abin da kuma Allah yake bance ka da shi ka farshi tsakaninka da Allah kawai in Allah ya ga dama ya nuna wa ai wannan tsakaninka ne da su wannan yana daga abin da ya sa manzo Allah duk cikin sunayen ba sunan da yake so kamar Abdullahi saboda duk wasu martabobi da darajoji to a cikin halitta ne ke da su dan yana tare da halitta sunansa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nabiyullahi wa habibullahi wa akan kalbillahi ga sunan da sunan amma idan yana tare da ubangiji sunansa Abdullahi to shi ne sun yafi kan wannan sunan dan ya fi son zama da Allah akan zama da halittu shi ne sirrin shi sunan da aka gaya masa bayan Abdullahi shi kansa ubangiji duk wani wuri ne jima Qur'ani da Abdullahi ke kiransa subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi saboda haka ka zaɓi bauta akan komai kar ka zaɓi wani makami duk makamin da za a gaya maka makamin suna ne amma bauta shi ne ainihin suna nan suna annabi wata rana annabta da tun da annaba su ke zuwa da zalla sallallahu alaihi wasallam to kowane annabi ya zama mabi ko kaga ake annabta da suna ce haka nan wani taka ne za ta ma wannan kudiri ne wannan siddiqi ne wannan kaufi ne ina nan sai a ce an ya rasu ba wani waliyin kuma akan kujerar shi ashe duk sunayen makaman ma wasu riguna ne ainihin kai din abdullahi shi ne bai karewa wannan amma duk darajar da ka samu ta fi kare kamar sunanka ne da sunan babanka a ce sunanka abdullahi dan abdurrahman sai ka zama sarki ana ran sai dade mai martabawa ne duk ran da ka mutu wani ya hau ranar ba sunanka sarki ba sunanka abdullahi dan abdurrahman kaga shi abdullahi ne shi ne ainihin sunanka da sunan baban nan naka tun daga shi ka bar kujera kada sun manta da kai an sa sabo so ka rike abin da ba a yi juyin mulki shi ne bukan Allah amma duk wata daraja duk wani makami ana iya karɓa kuma yana iya karewa kuma ana iya yin juyin mulki to amma kautan Allah ba in kana bin Allah ka kai mabi yake shi kawai ba wanda ya sai canza shi amma duk wani daraja da aka baka za a iya yin jayayya amma wani shi ai da wani shi bai ta ba amma bawan Allah ba wanda ya ta ta Allah ce ni bawan Allah ne to ne da aka rike wannan da kyau to sannan shi wa radiyallahu anhu yace ka kalbi komai sai abinda Allah ya nufa kar ka so a fanka kar kuma ka so wai kar a fanka ba ruwan ka sai rayuwar ka normal kawai a fanka ko kar a fanka yayi daidai in an fanka kar ka boye in ba a fanka ka ka so kar ka nufi komai sai abinda Allah ya nufa kawai to sannan a rike sirrin ziyara na ƙarshe abin da ya masa ke sirrin ziyara shi ne asiri na uku a cikin wannan faila su jami'a sirrin fatiha sirrin salatul fati sirrin ziyara kamar yadda sirrin dariga a istifari salati failala faila kuma sirrin fatiha sirrin salatul fati sirrin ziyara sai da kamar ke wannan kitab shi kuma addinin musulunci imani islami zai kuma za mu tashi wasiƙa ta biyu ko da ke waccan wasiƙar da muka karanta ta farko shekarun ta kusan tamanin ne shida tamanin da bakwai da rubuta wannan wasiƙan nan da aka gani wannan wasiƙar ta farko shekara tamanin da bakwai a san cewa shi ibrahim ya daɗe yana aiki ya daɗe yana tarbiyyar ruhi ya daɗe yana tarbiyyar bayan allah shekara tamanin da bakwai yake tsayawa sai dai musu hajjin jirgin sam da sauran muridansa a duniya baki ɗaya kurafe da allah kar ku nufi komai sai abin da allah ya nufa ku rike shi hullanku su zama biyu alqur'ani sunna ashek ahmad tijani wanda ka fahimci shi tijani ya san waye shi ibrahim wanda ya san shi ibrahim ya san waye shi tijani kana dinga warewa to wasiƙa ta biyu na'am bismillahir rahmanir rahim
a مولانا الشيخ احمد علي ابو الفتي رضي الله تعالى عنه يشي فصل الرساله الثانيه من الوصايا آه وسيله ta biyu da cikin wasiyu na maulanmu shi Ibrahim sallallahu ta'ala anhu yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai sallallahu ala sayyidina muhammadin salatin Allah ita ta bisa shugaban mu mu mu ne na din sayyidin annabi kenan na halittar Allah duka shine ma'anan wannan na din shugaban na bawan ambaci shugaban nu'ara sallallahu alaihi wasallam to shi ne ma'ana wa alihi wa sahbihi wa sallam da alayansa da sabbansa kuma amince ta maka gare shi da su alhamdulillah
yabo da godiya sun tabbata ga Allah الذي جعل متا- م- متابعة أوليائه فلاحا وصلاحا wanda ya sanya biyayya ga waliyansa ya zama shine rabo kuma shine jaruwa bin waliyai shine rabo bin waliyai shine jaruwa ومحبتهم وتعظيمهم وامتثال أوامرهم رفاها ونجاحا wa mahabbatihim wa ta'zimihim wa imtithali awamirihim rabahan wa najahan fa soyayyar waliyai da girmama su da bin umarnin su riba ne tsaba ba asara wa najahan kuma kuta ne uwar ya fita ga riba ba yadda za a mutum yabi wali kuma yabi umarnin wannan waliyin gaskiya sannan a ce ya fadi ko da halittar Allah za su kama kafa shi ta sai ce yake fata ba zai fadi ba matukar wannan waliyin da gaske ke yana bin shi da zai kai kasa ba sai sun ya saba masa
والسلامان على سيد الكونين
wato aminci na duniya da na lahira da tabbata a bisa shugaban duniya da lahira القائل ما معناه wato mai faɗar abin da ma'anar sai ke ɗauke da بني الإسلام على خمس على خمس قواعد
an gina musulunci a bisa shika-shikai guda biyar shi musulunci yana kan shika-shikai ne guda biyar الشهادتان
na farko shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah وإقامة الخمس sannan tsaye salloli biyar asuba azhar la'asar magriba isha'i والصيام والزكاة sannan kula da azumi da dokokin azumi din yadda yake sannan ba da zakka fitar da zakka ga wanda yake da dukiya
والحج لمن استطاع إليه سبيلا sannan hajjan tsakin Allah ga wanda ya sami ikon tafiya zuwa ga haji ورضي الله عن خليفته على الإطلاق yardar Allah ya tabbata bisa khalifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bisa ilakin waliyai wanda duk wani yayi gayya ta ba wali bane amma waliyai sun yarda shi ne khalifan annabi القائل me fada yana cewa إذا سمعتم مني شيئا فزنوه بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه a maulan mushai tijjani a matsayin sa na khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za su mutum minni shay'an sai minni za su mutum minni shay'an sai ni wato idan kuka ji wani abu daga wurina wannan abin da ya faru an masa tambaya ne sai masa ana yi wa waliyai kariya da yawa wasu waliyan za su rubuce rubuce sai sun yi wa fati sai a ji a tsakar wasu abubuwa a ce wasu abubuwa sai a buga a ce su suka yi idan ana kin wali an kisha an kisha an kisha an kasa da shi in ya mutu in ya yi rubutu sai a canza abin da ya rubuta sai a tsakar wasu a rarrage wasu sai a buga don duniya ta zage shi to sai aka ce shi jani ku zaba a nan sai ma za a iya yi maka haka za a iya maka haya sai ce na an kare sai aka ce fa kai fa na arfi ya sayyidina ya za mu gane an maka ƙarya shi gaban mu sai ce idza samitu anni shay'an idza samitu minni shay'an fazinuhu bi mizan shar kama wafaqa fazuhu kama khalafa fatuku yadda za ku gane shine idan kuka ji an ce naci ku auna abin da aka ce naci din da ma'auni na shari'a idan yayi muwafaqa yayi daidai da shari'a ka karba wa ma khalafa abin da ya saba wa ma'auninku ku ku bar shi ga wanda ke da ma'aunin dan ma'aunin shari'a dari uku ne da sha uku inna shari'ati ja'at ala salatin ya kan wasalatu ashara dariqa ma'aunin shari'a ma'aunin dari uku da sha uku ba kowane malami ya ne ke fito wani malamin ma'aunin biyar ne ke wani malamin ma'aunin goma wani malamin ma'aunin sa ashirin ne wani talatin wani hamsin wani ta sa ma'aunin shari'a hamsin kafin ta san malami ne duk wanda ka zance shekul islam shi ne mai ma'aunin duka shekul islam shi yasa shehu mishi malik murtan da yace la yusamma shekul islam illa man jama'a baina ilmai zahir wal batin ba kowa ke ga shehun musulunci ba ko wanda ya hada tsakanin ilimin shari'a da hakika ya hada tsakanin ilimin zahiri da ilimin batini a shari'a shekul islam a hakika jinsul anam wanda ko ina ji kan jayya shi ya zo wurin malaman zahiri ko wani kuma kan kujerar sai na shekul islami shekul islami in ya zo wurin masu ta zama ɗin nan kowa zai warka tana gausu anani gausu anani ba wani mai motsi kuma to wannan shi ke da wannan ma'aunan to sannan kuma waɗanda suke wa kanu khalifofin su wani shi shi gaskiya zai iya samun wannan ma'aunan duka idan mutum bi da wannan kuskure ne musamman yaro kan wanda ke dan ɗalibi ya ka yana dan neman karatu waliyusi magana ce wasu ya gane wai abin da suka faɗi ba yayi daidai da shari'a ƙarya yake wanda yake wanda ya zauna karkashin wanda ya haɗu da annabi ba dole bane ka kana magana shi balle ne ganin annabi wanda yake karɓar ilimi daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya wuce a kankanin ilimin da karatun da kace ai wajen abin da za ka gane shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushafahatan wa mukalamatan bi ilmi ra'sihi ya kafa lama naman manzo Allah ya ce masa anta waladi hakkan anta waladi hakkan anta waladi hakkan وتسألك جميل أشياخ أنا شيخك ومرجيك وكفيلك لا من نسل مخليط عليك من أشياخ الشيخ فأنا واثق ومن يبكى على التحقيق شو وانت مونن جارنتي شو شيء شو أبن لك إبراهيم كيف رأيت رسول الله بعد بجبيت وما جمع النبي حرا ولا حرا na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da nake guri ya bani sannan bai taɓa rubuwa da ni ko akan tudu ko akan teku ko a gida ko a daji muna tare akwai wanda yake ma za a ganna cikin jirgi za a hau sararin samaniya turawa za ka ɗauka turawa ne yake dukkan kanin su wallahi muhammadu rasulullahi kurin nake ala kulli halin la ara shiru ahmad saboda haka a lura da kyau abin da yake maganganun su wanda yake ya saba wa shari'a ko jahili ya ji zai walhamdulillahi wala ilaha illallah ولا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله القائل وما بكم من نعمة فمن الله والقائل إن الفضل بيد الله القائل وما النصر إلا من عند الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله المنزل عليه محمد رسول الله والمنزل عليه ولا يحزنك قولهم إن العزة لله والمنزل عليه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهه لله وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وآمنوا ثم صاموا بعدما صلوا وزكوا وهجوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يزالوا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم ويكبون أصواتهم عند رسول الله ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وإمامنا صدق رسول الله سيدنا مولانا أحمد بن محمد المداوي التجاني خاتم أولياء الله وعن خليفته وسعي فائدته الذي هو شأن من شؤون الله سيدنا مولانا ووسيلتنا إلى ربنا برهام عبد الله وعن جميع خلفائه ونواده وورثة أسرارهم الذين آمنوا وتأمن قلوبهم بسم الله وعقله وبينوا ونفعوا وهابوا وهادوا وزاوروا وغازوا وقالوا الحمد لله وبعد فحضرات بعضهم من شيء من شيء غاية الشيخ محمد رضوان الله حفظه الله وقاه حضرات خليفة شيء مالا إياس بعضهم من صاب الجري شيء مالا يوسف بعضهم من شيء daga cikin jagorori a cikin garin ne a ragowar mazan jiya a babanmu a shi malam lawal hussein a shi malam gambo shi malam abdurrahman a shi malam muhammadu ladan da cikin yayanmu da musulmai da yan uwana muridai da ɗalibai da fulamisai masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama almajiran shi tijani a karkashin jagoranci shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa kar mu manta mun shiga sabon shekara muna ɗauke da abubuwa guda biyu nadama da godiya nadama shekara ta zo ta wuce ban yi wa Allah komai ba Allah ya halicce mu ya ba mu idanuwa kyauta muna ganin tsar muna ji muna tabawa muna shaƙa muna da iko muna da ruhi ga rayuwa ga ilimi da Allah ya ba mu ko da ilimin na sanin abinci ne ko da ilimin na sanin iyayenmu na gidajenmu amma ga shekara ta wuce ba mu komai ba dan da fashin sallah da fashin wazifa ba abin da muka yi to wannan dole mu da dama sannan abin farin ciki sai bai kashe mu bai kun samu sabon shekara to kaga dole mu murna za mu yi Allah wato za mu bauta masa za mu kiyaye sallolin mu za mu kiyaye wazifar mu za mu kiyaye alƙawuran da ke tsakaninmu da Shehu Tijjani Rasulullah ta'ala da Shehu Ibrahim sannan za mu kasance abin da ke zai amfani rayuwarmu. To akwai addu'a da Shehu mu Shehu Malam Umar Sallar radiyallahu ta'ala anhu wa jazahu Allah alal islam wal iman wal ihsan kullu khair ya rubuta in shekara ta ƙare akwai addu'an da ake yi. sannan in an shiga sabon shekara akwai addu'a da ake yi shi ne za mu karanta yanzu yan uwa sai mu amsa duk da ya wuce amma ubangijin shekarar da wuce ba saboda haka ya sai mu karanta a addu'an karshen shekara sannan mu karanta addu'an karshen shekara kowa ya azama ya niyya da niyyar cewa ba zai ƙara fashin sallah ba alƙawari ne ba niyya ne ba zai ƙara fashin sallah ba ba zai ƙara fashin wazifa ba ba zai ƙara jirgin balazuminsa ba duk abin da ake kira sabo sai in ya fi karfin shi kuma zai tuba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا شجع لنا يوم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة نهيتني عنه ولم تربه ونسيته ولم تنقه وهلمت علي ما صحتك على عقوبتي فإني أستغفرك منه فاغفر لي يا غفور فما عملت من عمل ترباه ووعدتني عليه الصواب فتقبله مني ولا تشعر جهلي آمين يا أرحم الراحمين اللهم ما عملت من عمل في هذه السنة نحن مكتشي الله mun roƙe ka wato shi ne addu'a ya ce Allah na roƙe ka da sunayenka baki ɗaya duk abin da na aikata a cikin wannan shekarar da ta wuce wanda ta hana ni ba ka yadda in yi ba amma na yi sannan ni na manta ta yi kai kuma baka manta ba sannan kai haƙuri akan abin da na yi din tare da tana da ikon da za ka azabtar da mutum ban mutu ba to Allah ina neman gafararka da wannan laifi da na yi ka gafarta min ya ne gafara sannan abin da na aikata wanda yake kayar shi kuma kai alƙawari za ka bani lada to ka karɓa mini karka yanke fatana da nake da shi a wurinka amin ya rahmar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ubika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi wal bidar bil adli wannan shine addu'an karshen shekara addu'an wannan shekarar kuma da muka shiga shine bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت ربي كريم وهذه سنة جديدة فأسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها وأستغفرك مؤنها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت العبدي القديم وهذه سنة جديدة أسألك فيها الإسماح من الشيطان والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malam radiyallahu anhu yace man qala hadiyan da faɗi wannan addu'a da muka karanta yanzu wa qala Allah bihi hakan Allah zai halicci malaika sabo dan ya bashi ai ko mu ta aka ce za bari ta sabuwa a baka ai akwai murna to balle malaika to Allah zai halicci malaika ya wakkala mata ya zubba alaihi shaytan malaikan zai dinga kare mai shaytan kaga sai za ka ganin shi din mala'ika kuma yana ganin shi din yadda kake tsoron shi haka shi din ke tsoron mala'ika to ne ba ki ta abin tsoro ne in dai shaytanin aljani yana tsoron mai gadi da ai shaytanin mutum ma ya gudu to sai da haka in ka karanta wannan addu'a Allah zai halicci mala'ika ya sa ya dinga gadin ka wa anahu ala nafsi sannan Allah zai taimaki wanda ya karanta wannan addu'a akan zuciyar shi saboda zuciya ta fi shaytan hasali ban shi in mutum ya karanta Allah zai kare shi shi shaitan mala'ika zai kare maka shi ita kuma zuciya ubangiji zai kare maka ita sannan wa faka wani marhati Allah zai gata da wani karanta wannan addu'a a bisa aikata abubuwan da Allah ya bada ka san ka aikata abin da Allah yake so ba yin kanta bane ba a sai Allah ya so ka bi shi sannan zaka bi shi shi yasa wanda yake bin Allah ba a so zagi wanda bai bi shi kai ma ba kai ka kanka kiran ka aka yi ba ka fara bane za ka iska mutum malami babba ne shekaru ga kuɗi ga sarauta ga wani ga kano amma dai bin Allah sai ka iska mutum jahili ga talauci ga kasanci ga abubuwa wanda yake zuciya ba ta so amma yana bin Allah da kafa a nan za ka gane a shi abin ba dabara ba kasuwa ake masu kuɗi sun siye sun tuni ba karanta ake da malamai sun karance shi sun tuni ba da da da jama'a ke samu da masu jama'a sun same shi a Allah yana zaban wanda ya ga dama ne innal fadla bi yadillahi yuti man yash saboda ka idan kana bin Allah ka cikin shi ka godiya ka je mishi ka mai addu'a amma babu adalci kana bin Allah wanda zai bin shi ka dinga zage misalin sa kamar mutum ne lafiyayye ya zo asibiti ya kamar lafiya sai da ka biya mai kuɗin magani da kuka dinga zage kana dariya kalle shi ya rubuta kalle shi kalle ka ga masu hankali sun san dabba ne ba dai ka biya mai kuɗin magani ko ka tsaya kai addu'a Allah ya bashi lafiya ka tafi hankalin tsakanin talihan bayi da musulman Allah haka ake kullu ba yadda za ka ga mutumin Allah yana zagin wani mutum kullum addu'a Allah ka shirya da bayi Allah ka shirya da bayi Allah ka shirya da bayi yana daga cikin addu'a sunna Abubakar haka har yana faɗi yana cewa shi da za a tambaye shi ta tashi a kiyama da ta shi Allah ya kumbura shi cika wuta kar kowa shi da cikin al'umma annabi ka san wannan yayi nisa sai ka san wa mu sa alkhairi sosai a zuciyar mu kowane mutum alkhairin da yake zuciyar shi ko shi mu sa alkhairi a zuciyar mu sai alheri ya fita ban mu kullum Allah da mu sa to sannan malar radiyallahu anhu yace wa razaqahu al-yusra fi jami'i umurihi sannan dukkan al'amuran ka Allah zai sanya safiya shi ko mun wahalan abu kai ka sa gaba kan sai abin ya zama wahala kayan su tsaka da mashi kawai ka gama shi saboda mai Allah yana cikin lamarin ومن يتق الله جعل له من امره يسرا وسنن ما لا رضي الله عنه يسي ثم يستعد بصوم شاسوعا وعاشوراء ويسعة على الإيال وإكرام اليتامى وسائر أموال البر واجتناب الشر والحمد لله رب العالمين. Yake to da sai kuma mutum sun yi niyya domin yin azumin tasu'a da ashura da kuma yalwata wa iyali abin da Allah ya sauke maka ba wai an ce wai sun ka je ka ci bashi ko kamar yadda mutanen mu suke so ne wurin mai shaji ya ce a yanka mai guda goma ko da kuɗin ko kwaya daya bayan an yi cika ciki kuma yanzu yana guda bai da gida sun gari ya ne ya kyau haka abin da ake nufi abin da za ka iya yi idan yadda Allah ya yassare maka to sannan kuma ka dinga girmama marayu wannan ranar ka shafa kansu inda an wani abu ka ba su inda wani buhun shinkafa da aka ajiye a a ce ga marayun da Allah a ajiye wannan a rika dafa musu kuma inda wani inda hali a ɗauki kuɗi a ɗan fara ciki da wannan kuɗin makarantar su ne na wata guda ai an ce kuɗi ɗari biyu biyu ne kuɗi da wannan kuɗin da biya tsawon wata guda na ɗauke musu kuma wani abu makamancin wannan ko kuma kayan makaranta ne ba a ɗinka sai a ba su a ciki da wannan su rika zuwa da shi makaranta wannan shi ne ɗabi'ar shehunan mu ba da haka ne suka kai inda sosai sannan sannan kuma a yi kokari a duka aikata dukkan wani aiki na alkhairi ba wanda ka san alkhairi ne karatun qur'ani zikiri salati tasbihi muhaqaba sada zumunci ziyarar salihai ya ce ma bayan Allah duk wanda yake cika ta yaje miki saboda kuma Allah ya yaje miki sannan ka guji sharri ko wani irin sharri wanda ake yi da baki wanda ake da hannu wanda ake da kafa wanda ake da zuciya ka kaurace mishi عليك الحمد لله رب العالمين وصبه نقلا عن السائل المكرمين رضي الله تعالى عنهم مرسل في إدريس رضي الله عنه ثم يبكي شاكر رب الجون وانا أتبر يوانا رمش الله شاكر نصر الخير shi kuma shi jibril radiyallahu anhu yace idan aka shiga watan shekara sabon shekara watan al-muharram sai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim saboda Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim haka yi dubu in aka shiga safar sai dubu biyu in aka shiga rabiul awwal sai dubu uku in aka shiga rabiul thani sai dubu hudu jimadul ula sai dubu biyar in aka shiga jimadul thani sai dubu shida in aka shiga rajab sai dubu bakwai shaban dubu takwas in aka shiga ramadan sai dubu tara in aka shiga shawwal sai dubu goma in aka shiga zulqa'da sai dubu sha daya in aka shiga zulhijja sai dubu sha biyu kaga shekara ta kare wannan in ji shi jibril radiyallahu anhu yawa muna nan a cikin littafin nan a zahir rasail wanda maulana shek ahmad ali abul fadl radiyallahu ta'ala anhu ya yi nauyin farawa a yace bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الجامع العليم الكريم الوهاب والصلاة والسلام على جامع العلوم ومركز الفهوم المهيب بالأسماء الإلهية والصفات الربانية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أهل الألوم والشرف أصحاب رقالة الأئمة wancan zaman da aka yi mun karanta wasiƙa ta farko wasiƙa ta farko din nan a shehu Abdullahi ta'ala ya rubuta ta zuwa ga ainihin almajirin sa Sayyidi Mustafa bin Durr Sab a cikin shehu da gaya masa wato duk abin da za a karanta kar ka dauka wai wani aka aika kai da kuma kai ne shi yake magana da kai shi ne zaka amfana amma in ka kai da wani aiki ala ma ka fahimci ko ne duk abin da za a karanta ka dauka da kai kai aiki sai da ka abin da shi ya faɗa cikin wasiƙa ta farko shi ne karatu zuciyarka da Allah kar ka bari zuciyarka karatu da wani abu ba Allah ba sai abin da ba Allah ba zai gushi zai kare amma Allah hayyin la ya mutu in zuciya ka ta dogara da wani abu da shi kenan za ta kunya taka wannan abin zai kunya taka dan zai kare ko ya mutu ko ko ko ya tsufa wani abu makamantin wannan yace ta zama zuciya ta karatu da Allah cikin dukkan harkokinka da natsuwanka ta zama na Allah sai Allah ya zama naka wanda ya zama na Allah Allah zai zama nashi sannan abu na biyu shi yace ka fitar da dukkan halitta a cikin mu'amalarka da ubangiji su mutane ana mu'amala da su ne tsakaninka da su amma abin da ya shafi ubangiji ka fitar da su kawai na haɗu da su a ganin sa barka da yamma barka da su barka da yamma barka da su ba da an jiya shi kenan ka manta ma ka haɗu da wani Allah kawai aina ma tuwallu a sun mawajihullah daga nan ne amfani zai dinga zuwa maka ta inda baka zata ba to sannan sai radiyallahu anhu ya ce sannan kalma kana shehullai biyu a rayuwanka shehun ka zahiri alqur'ani da sunna shehun ka badi shehun tijari sannan ka ɓoye sirrinka kar ka zama mai yawan maganganu ka ɓoye asirinka wanda ya ɓoye asirinsa zai mallaki na marinsa wanda bai da sirri ko ne na shi tallafashe ne ko ka zama kana ɓoye sirrinka ko da sirrin duniya kar ka ɗauka shi hindi ko hati ko wani sirri shi ake ɓoye a magana ma na sirri ana ɓoye shi ka zama mai ɓoye sirrinka dan wanda ya zama na ɗaya sunan sa zai mallaki lamarin sa sannan duk abin da Allah ya sanar da kai na asirin tsaron ubangiji abin ne shi kar ka kuskura kai motsi a kansa kai mu'amala da mutane yadda suke abin da kuma Allah yake kance karshe karshe tsakaninka da Allah in Allah ya gada ma ya nuna wa bai wannan tsakanin sa ne da su wannan yana daga abin da ya sa manzo Allah duk cikin sunayensa ba sunan da yake kamar Abdullahi saboda duk wasu martabobi da darajoji a cikin halitta ne ke da su idan yana haɗu da halitta sunansa rasulullahi sallallahu alaihi ko nabiyullahi ko habibullahi ko akan kalbullahi ga sunan ga sunan amma idan yana tare da ubangiji sunansa abdullahi to shi ne sun ya fi son wannan sunan sun ya fi son zama da Allah akan zama da halitta shi ne sirrin sunan da za ka gaya masa ayan abdullahi shi kansa ubangiji duk wani wuri mai girma a Qur'ani da abdullahi ke kiransa سبحان الذي أسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده saboda haka a zaɓi da a kan komai sai ka zaɓi wani makami tun makamin da za a gaya maka makamin suna ne amma da ka shi ne ainihin sanka nan ce ma annabi da ta rana annabta ba tun da annaba su ke zuwa da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo to kowane annabi ya zama mabiyi kuma kaga ashe annabta mai suna ce haka nan wani taka ne ka ce ma wannan kudiri ne wannan siddiqi ne wannan kaifi ne ana nan sai a ce an ya rasu ga wani waliyin kuma akan kujerar shi ashe duk sunayen makaman ma wasu riguna ne ainihin kaifin abdullahi shi ne bai karewa wannan amma duk darajar da ka samu za ta kare kamar sunanka ne da sunan babanka ce sunanka abdullahi kan abdurrahman sai ka zama sarki ana ran kai dade mai martabawa ne duk ran da ka mutu wani ya hau ranar ba sunan ka sarki ba sunan ka Abdullahi da Abdurrahman kaga shi Abdullahi nan shi ne ainihin sunan ka da sunan baban ka haka kuma ga shi yau ka bar kujera ka da sun manta da kai an ga sabo to ka rike abin da ba a yi biyu mulki shi ne butan Allah amma duk wani daraja duk wani makami yana iya karɓa kuma yana iya kariya kuma yana iya yin juyin mulki to amma bautan Allah ba in duk kana bin Allah to sai mabi shi ne kawai ga wanda ya sai canza shi amma duk wani daraja da aka baka za a iya yin jayayya ma wani shi yayi wani shi bai ta ba amma bawan Allah ba wanda ya ka bauta Allah to ne bawan Allah ne shi ne da ka rike wannan da kyau to sannan shi radiyallahu anhu ya ce karka nufi komai sai abin da Allah ya nufa karka so a fanka kar kuma a kowai kar a fanta ba wani sauraye ta normal kawai ko a fanta ko kar a fanta ya yi daidai in an fanka sai ka ɗoye in ba a fanka ba ka fito kar ka nufi komai ta da Allah ya nufa kawai sannan shi ne sirrin ziyara yana ƙarshe abin da ya masa kenan sirrin ziyara shi ne asiri na ukacin wannan faila tijaniya sirrin fatiha sirrin salatul fatiha sirrin ziyara kamar yadda sirrin ɗariga a tufari salati failala faila kuma sirrin fatiha sirrin salatin fatiha sirrin ziyara kamar ke wannan da kyau shi kuma addinin musulunci imani islami to yau kuma za mu tashi wasiƙa ta biyu ko da wancan wasiƙar da muka karanta a farko shekarunta kusan tamanin ne da shida tamanin da bakwai da rubuta wannan wasiƙan nan da aka gani wannan wasiƙan ta farko shekara tamanin da bakwai a kan cewa shi Ibrahim ya daɗe yana aiki ya daɗe yana tarbiyyar ruhi ya daɗe yana tarbiyyar bayan Allah shekara tamanin da bakwai yi tarbiya wa sai dai musu da abin sun sam a sauran muridansa a duniya da su da kurafe da Allah kar ku nufi komai sai abin da Allah ya nufa ku rike shi hunnan ku su zama du alqur'ani sunna a shek ahmad tijani wanda ya fahimci shi tijani ya san waye shi ibrahim wanda ya san shi ibrahim ya san waye shi tijani kada dinga warewa to wasiƙa ta biyu na'am بسم الله الرحمن الرحيم
a مولانا الشيخ احمد علي ابو الفتوى رضي الله تعالى عنه يتي فصل الرسالة الثانية من الوصايا وسيدة تابي دغتين وسيو لمولانا شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه يتي تسونا الله لرامة لجنك اي وصلى الله على سيدنا محمد صلاة الله اتبع بس شو قبمو مو دوني نادي سيدكم النبي كنا نا حلقنا الله دكتور shi ne ma'anan wannan naɗi shugaban na mm, bawan an baki shugaban ni'a sallallahu alaihi wasallam to shi ne ma'anan وآله وصحبه وسلم halayensa da sabuwansa kuma amince tabbata gare shi da su الحمد لله
yabo da godiya sun tabbata ga Allah الذي جعل متاع- مثابة أوليائه فلاحا وصلاحا wanda ya sanya biyayya ga waliyansa ya zama shi ne rabo kuma shi ne jaruwa bin waliyai shi ne rabo bin waliyai shi ne jaruwa ومحبتهم وتعظيمهم وامتثال أوامرهم رفاحا ونجاحا ومحبتهم وتعزيمهم وامتثال أوامرهم رباها ونجاها فسويا وليا بجرم ماسو بدون أمرنيسو ريبا نسابة بعثارة ونجاها كما كنت تاني أول كياب تأثى ريبا لا يبقى لا يمكن يبو ولي كما يبو أمرنون ونن ولي تكسيا سنأتي يا فادي da halittar Allah za su kama kafa shi daya sai ce ke fata ba zai fadi ba matakar wannan waliyin da gaske ke na bin shi don ta kai kasa ba sun ya saba masa
والسلامان على سيد الكونين
wato aminci na duniya da na lahira ya tabbata a bisa shugaban duniya da lahira القائل ما معناه wato me faɗar abin da ma'anar sai ke ɗauke da بني الإسلام على خمس على خمس قواعد irin musulunci a bisa shika-shikan guda biyar shi musulunci yana kan shika-shikai ne guda biyar الشهادتان
na farko shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah وإقامة الخمس sannan tsaye salloli biyar a suba a zahar da asar magriba isha'i والصيام والزكاة sannan kula da azumi da dokokin azumi din yadda yake sannan ba da zakka fitar da zakka ga wanda yake da dukiya
والحج لمن استطاع إليه سبيلا sannan hajjanta ɗakin Allah ga wanda ya sami ikon tafiya zuwa ga ɗaki din ورضي الله عن خليفته على الإطلاق yardar Allah ya tabbata da khalifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bisa idlaƙin waliyai wanda dukkan yayi jayayya to ba wali bane amma waliyai sun yarda shi ne khalifan Allah القائل me faɗa yana cewa إذا سمعتم مني شيئا فزنوه بميزان الشرع وما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه a maulan mushe tijani a matsayin sa na khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su za su nitu anni shay'an ko minni su za su nitu minni shay'an duka sai ne wato idan kuka ji wani abu da wurina wannan abin da ya faru an masa tambaya ne sai masa ana yi wa waliyai karya da yawa wasu waliyan za su rubuce rubuce su kuri wa fati sai a ji a kakkara wasu abubuwa a cire wasu abubuwa sai abin da ake su suka yi dan ana kin wali an kishi an kishi an kishi an kasa da shi in wani mutum ya yi rubutu sai a canza abin da ya rubuta sai a kakkara wasu a rarrage wasu sai a buga shi duniya ta zage shi to sai aka ce shi zani ai ku zaba alaikum sai ma za a iya yi maka haka za a iya yi maka ƙarya sai shi na an ƙwarai sai aka ce fa kaifa na alfiya sai na da za mu gane an maka ƙarya shugaban mu sai ce idza samitu anni shay'an idza samitu minni shay'an fazinuhu bi mizan shar kama wafaqa fazuhu wa ma khalafa fatrukuhu yadda za su gane shine idan kuka ji an ce naci ku auna abin da aka ce naci din da ma'auni na shari'a idan ya yi muwafaqa ya yi daidai da shari'a karba wa ma khalafa abin da ya saba wa ma'auninku fatruku ku bar shi ga wanda suke da ma'aunin dan ma'aunin shari'a 313 إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وثلاث عشرة طريقة ma'aunin shari'a ma'auni ɗari uku da sha uku ba kowane malami ka ne da su wani malamin ma'auni biyar ne wani malamin ma'auni goma wani malamin ma'aunin sa ashirin ne wani talatin wani hamsin wani tukan ma'aunin shari'a hamsin kafin tuttan malami ne duk wanda ka zance shekul islam shi ne mai ma'aunin shekul islam shi yasa shehun mishi malam mursal da ke la yusamma shekhul islam illa man jama'a bayna ilmai zahir wal batin ba kowa ke biya shehin musulunci ba sai wanda ya da tsakanin ilimin shari'a da hakika wanda ya da tsakanin ilimin zahiri da ilimin batini a shari'a shekul islam a hakika gansul anam wanda ko ina je ba mai jayya in ya zo wurin malaman zahiri kowa zai sauka kan kujerar sai na shekul islami shekul islami in ya zo wurin masu tazaba a nan kowa zai warka tana gansul anami gansul anami ba wani mai motsi kuma wannan shi ke da wannan ma'aunan to sannan kuma waɗanda suke a kwanu kalifofin su wanda shi shi gaskiya zai iya samun wannan ma'aunin duka to idan mutum bi wannan kuskure ne musamman yaro karami wanda ke kan ɗalibi ya kai yana dan neman karatu waliyin su magana ce wasu ya gane wai abin da suka faɗi ya yi daidai da shari'a ƙarya yake wanda yake wanda ya zauna ƙarƙashin wanda ya haɗu da annabi ba dole bane ka gane magana shi balle ne ganin annabi wanda yake karban ilimi daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya wuce a kankanin ilimin ka karatu da kace ai wani abin da faɗa zaka gane shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushafa'atan wa mukalamatan bi ayn ra'sihi ya kazata Allah manaman manzo Allah ya ce masa anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan wa kunta jamila ashyakh ana shekuka wa murajjika wa katilka لا من نسل مخلوق عليك من أشياخ الطريق فأنا وافدتك ومنيتك على التحقيق to wanda kam wannan garanti yaushe shi abin da shi ibrahim yake faɗi wa haitu rasulullahi da da dubu ki wa ma gaba annin dararan wala bahara na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake guri ya bani sannan bai taɓa zuwa da ko akan shi ko akan teku a gida ko a daji muna tare akwai inda yake ma za a ganna cikin jirgi za a hau sararin samaniya turawa za ka ɗauka turawa ne yake duk da ganin su wallahi muhammadin rasulullahi kurin nake ala kulli halin la ara khairu ahmadin saboda haka a lura abin da yake maganganun su wanda yake ya saba wa shari'a ko jahili ya ji